بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake saduwa a wannan balice wanda ya daidai da 20 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1436 wanda ya daidai da shidda bakwai ga watan shida miladiya isa alayhi salam dubu biyu da shida a dubu biyu da goma sha biyar wannan kuma shi ne karatunmu na na goma ne gona karatu na yau ne karatu na tara kenan ko a cikin littafin al'aqidatul wasitiyya ta shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi muna cikin bayanin kawo nassoshi na alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suke tabbatar da aqida ta ahlus sunna wal jamaa ayoyin da suke nuna ga inda aka samu wannan aqida rana da tayo mun kare kawo ayoyin da malam ya kawo a cikin wannan littafi waɗanda suke bayanin wato nassoshi waɗanda a cikin su ne aka ɗauko sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala domin babu wani wuri wanda za a ɗauko sifa ko suna na Allah in ba cikin ƙur'ani ba domin abin da ya sa ahli sunna suka dogara da alƙur'ani sau da alƙur'ani shi ke bayanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala ba domin Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ma da ba yadda za a yi babu wata hanya da za mu bi musan cewa wannan suna ne na Allah wannan sifa ce ta Allah in ba don alƙur'ani mai girma ba haka sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya ma Allah abinda Allah bai ce mai wannan sunan shi bane ko kuma wannan sifa ta shi bace saboda haka ya zama to babu inda za mu daukan sifa ko suna na Allah subhanahu wataala in ba cikin waɗannan wurare guda biyu ba babu wuri na uku idan wani ya kawo wuri na uku to za a ma Allah ta'ala karambani da shishigi a cikin haƙoƙin shi ne kawai babu wata hanya da za ka sanin Allah in ba ta alkur'ani babu wata hanya da za ka sanin Allah subhanahu wataala in ba ta sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to wannan su ne ainihi madogare wanda ahli sunna suke dogara da su a wurin tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala kuma sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam malam yace sannan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam تفسر القرآن تنا فسر القرآن وتبينه كما تنا بين القرآن وتدل عليه كما تنا ينوني ني أكن القرآن با تسابع مع القرآن كب kowace sunna daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin nuni ne akan alkur'ani mai girma sai idan mutum yana da gajarcin fahimta sai idan mutum yana da ragowa hankali ne ba zai gano ba amma kowane hadisi daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin nuni ne akan Qur'ani mai girma yana nuna alqur'ani mai girma kai tsaye sai idan mutum yana da fahimta gajera fahimta takaitacciya zai iya jawo wannan hadisi ya saba ma alqur'ani mai girma saboda bai san abin da yake ba wa tu'abbiru anhu kuma tana yin bayani ne game da alkur'ani mai girma domin alkur'ani nan mai girma dole ne a samu wanda za ya bayani shi dole ne a samu wanda zai sharhin shi wanda zai fassara shi malaman zamanin da ma suka fassara alkur'ani bare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya halitta wani malami ya buɗe alkur'ani ya ce ma mutane wannan aya ga ma'anarta waccan aya ga ma'anarta can ga yadda Allah yake ne to annabi sallallahu alaihi wasallama shine yayi haƙi akan wani in dai za a tsugunna a durkusa a zanna a zagaye wani malami a ce tafsirin alkur'ani yake ga azumi tafsirin alkur'ani yake duk shekara tafsirin alkur'ani yake duk sati ko duk wata a zo a mai taro a mai dabibi ana sauraren shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi haƙin wannan gana shi an ɗauka cikin kasutoci an dauka cikin kasutoci na rediyo ko kuma na talabijin gana shi an dauka a cikin kwakwalwa an fassara aya an karanta ta an fassara ma mutane ma'anarta mutane sun riki wanda yi wannan haƙƙi shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka malam yace sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana fassara alqur'ani sannan kuma tana bayyana alqur'ani kuma tana yin nuni game da alqur'ani kuma tana magana ne game da shi alqur'ani mai girma mawdu'in ta shine alqur'ani abinda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam take karantarwa shine qur'ani mai girma domin Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wa anzalna ilayka dhikra mun saukar da qur'ani zuwa gare ka litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi domin ka bayyana wa mutane abinda aka saukar da shi zuwa gare su haka wannan bayani shine sunnan manzon Allah alaihi salatu wassalam kuma ga ayoyi da yawa cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yu'allimukumul kitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ay wannan hikima baki ɗaya malamai sun yi ijma'i akan cewa sunna ce ta manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi saboda haka kenan dai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafsirin Qur'ani ce bayanin alqur'ani ce nuni ne akan alqur'ani kuma magana ce game da alqur'ani kai tsaye wama wasafa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam rabba kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta ubangijin shi da shi min al-ahadith sihah na hadisai waɗanda suke ingantattu nagartattu gyararru gangariyan hadisai allati waɗanda talaqaha hadisan da suka karɓo su ahlul ma'rifa ma'abuta sai waɗanda sun karɓo su bil qabuli da hannu biyu suka karɓo su ba da hannu ɗaya ba sun karɓe su karɓa cikakkiya waɗannan hadisai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta ubangijin shi da shi hadisai gyararru ingantattu gangariya waɗanda ma'abuta ilimi ba jahilai ba malamai ne waɗanda galibinsu sun san alkur'ani mai girma cikin shi da waje sun san asbabun nuzul sun san qira'atul qur'an babu wani ilimi da yake rataye da alkur'ani mai girma face suna da magana a kai su ne kuma malaman da suka karɓo waɗannan hadisai suka karɓe su da hannu biyu saboda matuƙar ingancin waɗannan hadisai saboda hadisan sun kai ƙololuwan a yi aiki da su ba su da matsala ko guda waɗannan hadisai malam ya ce wajabal imanu biha wajibi ne a yi imani da su kazalika kamar yadda aka yi imani da ayoyin alkur'ani mai girma su ma wajibi ne a yi imani da su wannan magana ta ibn taymiya tana yardi akan maganan dan bid'a magana alul kalam falsafa waɗanda suke ganin cewa alkur'ani mai girma ahadun ne walaysa biha bayan hukmin limuntazimi babu hukunci ko babu bayanin hukuncin wanda ke riko da maganar sifofin Allah da sunayen Allah ya riko da waɗannan hadisai hadisai ne na da kun mutane ba mutawatirai bane wannan aqida ce ta aqida ce da ahlul bid'i yan falsafa masu mabuta falsafa suka shigo da ita cikin musulunci cewa a bangaren sifofin Allah da sunayen Allah ba a aiki da hadisi ahad ko da hadisi ne sahihi abinda ake ce ma hadithu ahad shine hadisin da yake da hanya takaitatta hanya hanyoyin shi takaitattu ne ana iya takaice su suka ce in dai ba mutawatiri bane to ba aiki da shi dole sai hadisi ya zama to mutawatiri ma'ana hadisi mutawatiri shine wanda baya da iyaka hanyoyin shi wa hanyoyin da aka samu wannan hadisin ba su da iyaka kamar yadda alqur'ani inda alkur'ani hanyoyin shi suna da iyaka ba su da iyaka kowa ya yarda da alkur'ani daga wurin Allah yake to akwai hadisan da kowa ya yarda daga wurin manzo daga wurin Allah subhanahu wataala suke ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kusan kowa ya san su kusan hadisai ne mutawatirai kowa ya san su hanyoyin su ba su da iyaka kamar da alkur'ani yake to sun shardanta cewa dole hadisan da za su magana akan sifa ta Allah su zamanto irin waɗannan wannan kuma shirme ne babu dalilin da ya ce duk abin da ya tabbata zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka tabbatar da shi to wajibi ne a aiki da shi wanda bai aiki da shi ba kuma Allah zai kama ya da laifi bai ma Allah subhanahu wataala daidai ba ya bambanta tsakanin wani hadisi da wani ya bambanta tsakanin bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wani bayanin daban saboda haka kenan hadisai waɗanda malamai suka ce mu ingantacce ne hadisi sahihi hadisi hasan hadisin da ake karban shi ayi aiki da shi to wajibi ne ayi aiki da shi in yazo da wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala wannan babu jayayya tsakanin ahlus sunna wal jamaa waɗanda suka kawo wannan sune falsafa almutakallimun almutafalsifun sune waɗanda suka kawo ma musulmi wannan bala'i da wannan jaraba suka kai ga musulmi su ture hadisai da yawa daga cikin hadisan da suka zo daga banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mithlu qawlihi sallallahu alaihi wa sallam kamar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace yanzilu rabbuna ila samai Ubangijinmu Allah ta'ala yana saukowa zuwa sama a duniya ta kusa, sama mafi kusa gare mu, kulla lailatin kowane dare, hina ya sulusun lailin akhir lokacin da sulusun dare na ƙarshe yake ragewa, wanda daga shi shi kenan dare zai yi ta faya ƙulu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zangi cewa man ya da'uni wa zai roƙe ni. ba astajiba la in karba mai roƙon shi man yasaluni wa zai tambaye ni fa utiyahu in bashi man yastaghfiruni wa zai nemi gafarar zunubai a wuri na fa aghfir la in gafarta muttafaqun alayhi ana hadisi ne muttafaqun ma'ana bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi wannan hadisi abin da yake nuna mana نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال الله تعالى الله سبحانه وتعالى yana saukowa zuwa sama din nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukowa da ta dace da shi yaya yake saukowa dan bid'a yana yi ce ma to ai ka ce ya daidaita ka al'arshi to in ya sauko din nan buru al'arshin yake amsa shine mi manzon Allah ya ga mu yana sauka kuma bai ce mu in ya sauko yana buru al'arshi ba kowa ba iyaka dai mu mu gai amma shin hida da gabatar da waɗansu abubuwa ba aikin mu bane Allah ya gaya mu ya daidaita ga al'arshi za mu hadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa yana sauka sai mu hadi yana sauka ya yake sauka ba mu sani saboda haka kenan wannan hadisi ya tabbatar mana da bi sabkar Allah subhanahu wata'ala kowane dare kulla lailatin annabi sallallahu alaihi wasallam kowane dare ila sama'i duniya zuwa sama ta bakwai a lokacin da thuluthun dare na karshe yake saura wanda ya rage daga shi shi kenan da haka za mu haɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisi ne da tace bayanan bukhari da muslim ya rawaito shi yasa sulamul usul al-hafiz al-hakimi cikin sulamul usul yake cewa wa qad rawat thiqatu an khairil mala bi annahu azza wa jalla wa ala في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل الله سبحانه وتعالى na sauka irin wannan lokuta ko irin wannan lokaci yana ruha wa mutane asiri kuma yana ba da kyauta ga mai roƙo saboda haka hadisi da rawar fiqatu amintattun malamai suka rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da kuma fadar manzon Allah ila da manzon Allah tabbata gare shi lallahu ashaddu farhan bi tawbati abdihi min ahadikum bi rahilatihi alhadith muttafaqun alayhi lallahu lallahu wannan lamun ta farko ita ce lamun tauki lalle lallahu ba lillahi ba ne lallahu lalle Allah wallahi tallahi manzan Allah ya ce Allah subhanahu wata'ala a shaddu farahan ya fi tsananin farin ciki bi taubati abdihi da tuban bawashi min ahadikum daga ɗayanku bi rahilatihi game da dabbashi game da dabban shi aka yi mutum da yake cikin daji in ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsaya cikin daji ya gaji sai ya tsaya ya yadda zango a wata innuwa ya huta yana bisa dabba shi ko bisa doki ko bisa raƙumi ko bisa wata taguwa akan dabban nan abincin shi da guzurin shi duk bisa dabban nan yake da ya zo ya huta sai kwana ya ɗauke shi ko da yake walkawa dabban nan ta tafiya ta shi ke nan ya miƙa waya ya yarda da cewa hallaka ta tabbata gare shi ba abinci mutuwa za yi ba ruwan sha mutuwa za yi ba kuɗi babu kowa ga daji sai shi kaɗai kawai mutuwa za yi shi ke nan ya koma ya huta ko da yake walka sai ga dabba ga ta nan gaban shi ta dawo da abincin da ta dai da shi da abin shan da ta dai da shi da guzurin shi duk komi ta dawo kamar yadda take sai farin ciki yanzu Allah ya ce to wannan mutumin wani irin farin ciki kake tunani zai cikin kungurmin dashin da babu kowa sai shi daga Allah subhanahu wata'ala sai shi bai ga kowa ba tun da ya tawo bai ga kowa cikin dajin ba shi kadai ne ga dajin wani irin farin ciki za yi ga farin ciki za a yi farin ciki mai tsanani to Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan mutumin tsananin farin ciki yaushe ne Allah ta'ala yake da tsananin farin ciki lokacin da mutum ya yi zunubi ya tuba in ka aikata zunubi ka zo wurin Allah ka ce Allah ka yahi mana zunubin nan ba na ƙara koma Allah daɗi yake ci Allah farin ciki yake farin ciki mai tsanani ana mahallin shahid da yana hadisi shi ne mi Allah subhanahu wata'ala yana mi yana farin ciki farin cikin da ya mi da ya dace da Allah subhanahu wata'ala ya dace da matsayin shi da girman shi kamar mutum ne a mai haihuwa radda aka yi haihuwan nan ko rabin rabin rabin tiya baya da tatsi ko rabin rabin rabin rabin kilo baya da na shinkafa baya da ko dala dala ɗaya wannan baya da dala wannan san kufuran baya da ita aka zo aka yi ne shiru ba ana maganan ma ɗan kunin da za a dafa a sha kunin da za a daka a sha aikun ba a sha babu abincin da za a ci ba maganar nama ake ba abincin da za a ci man babu ka zo ka shalle wannan yinin shiru gobe ma ta zo ta wuce shiru banda gobe shiru to sai yaya kenan kuma dai ya gaya ma mutane kowa ya gyale shi Allah ya jarrabe shi kowa ya hana shi abin da za ya biya ma iyalin shi bukatu da shi kowa ya hana to sai yaya kenan duk wanda ya gani bai gaya masa ya gaya mace ai muna tare insha Allah Allah da ya ruwa mana ce ka san lokacin da ake ci kwana uku kwana hudu kwana shiru haka da ake ta zama na hakuri ya zai sai rana ta ƙarshe ranan ana gobe suna bayan magariba ko bayan lishayi sai wani ya zo ya ce mai ga miliyan biyar ba ya sa ba mutuwa za a yi saboda farin ciki ko ba haka nan ba ne in ba ya sa ba shi ke zai ga warin ciki ya sa shi ya mutu warin cikin shi ya tado mai tasiri in ta hau shi ke ba ya dariya wannan ba ya murmushi kuka zai ta amma kuka ne na murna yariri ya mutu mai bigi ta mutu wa ya mutu murna ce kawai gishe sa ke ta kuka wannan ya taɓa faruwa a lokacin mahmud abokar kuma yana da rai mutunan baya da komi baya da kowa baya da kodala kuma ya ta kai da kawon shek mahmud abakar kuma ya ta kai da kawo bai samu babu shek ya ce mai in an kawo ba ka za'a ni ba je kudi nake ba yau ba kawo ba sai da kai sati yana zuwa kullum sai dare ya yi sai shek ya rage gidan shi sannan ya dawo gida ba ka allah ya hana sai rana ta karshe aka kawo leda mai giwa da kudi ana ƙari sallan isha'i da daddare ana sallan isha'i ka ce ina mutunan na wanda yake da mai jego wanda aka mayawa ce ga shi aka mika mashi shi bai san komi ne ne sai da ya zo gida yana ta sauri gida ya san tana yanko kayan jiki ne aka bashi da wasu 'yan kudi ciki komi shi dai bai ba komi ciki sai kudi cike take yana ta sauri ya zo ya ko da ya zo cikin gida ya shiga ɗaki ya gwada matar da ita da shi aka ce duka suka so ne su yin duk su masu kai ko da suka zazzage ya buɗa ya ga kuɗi ya zazzage ya zazzage ga duk kuɗi ne farin ciki da shi da mai duk su masu kai idan ka zo aka yi yawa masa ruwa farin ciki irin wannan farin cikin baya da misali ba ƙarshen farin ciki kenan kuma zala yana gwada mana cewa farin cikin Allah subhanahu wataala lokacin da muka tuba daga zunubin da muka aikata ya hina mu tsanani saboda yadda Allah ta'ala yake kaunar mu wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam yadhaku Allah ila rajulayn Allah ta'ala yana dariya zuwa ga mutane guda biyu yaqtulu ahaduhuma al-akhar dayan su na kashe daya kilahuma yadkhulul janna dukkan su kowa cikin su zai shiga aljanna ittafaqun alayh Allah ta'ala yana dariya zuwa ga mutane guda biyu mana su bin duka sun sa Allah dariya daya ya kashe daya kuma dukkan da wanda ya kashe da wanda aka kashe duka sun shiga aljanna ya gina ba zai bayani to haka nan ne haka nan dai ne haka ne tahiri ya kashe musulmi mana waɗannan mutane na ba Allah dariya sun sa Allah dariya kahiri ya kashe musulmi musulmi ya yi mai kenan shi ma kahirin sai zo ya musulunta ya shigo musulunci kuma ya teji hadi kuma wani kahirin ya kashe shi dukkan sun yi mai kaga kawai Allah subhanahu wata'ala ya yi dariya da yawa dariya da yawa da ta dace da shi domin da yawa sahabbai sun kashe wasu sahabbai a lokacin da suke kafarai sun kashe wasu sahabbai da suka musulmi Allah ya shirya da su suka musulunta kuma aka ta yi jihadi da su kuma waɗansu karin sun kashe su Allah subhanahu wata'ala yana dariyar da ta dace da shi dariyar da ta dace da girman shi ba irin tamu ba ce wani yana dan bida wanda bai yarda hadisi bai na ce kenan Allah yana da baki yana da haƙora yana da harshe don yana dariya irin tamu yake yana bayan haƙorin shi dariya yake yana kaka da hahaha yana yi ko kowace iri yake yi ba mu sani ba yanzu Allah ya ce mu yana dariya shi ne mai imani da cewa yana dariya dariya da ta dace da girman Allah subhanahu wata'ala da matsayin shi da ɗaukakar shi ba irin tamu ba ce domin shi laisa kamar ɗin shi wa ƙauli sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce ajiba rabbuna ubangijinmu Allah ta'ala ya yi mamaki min kunutu ibadihi daga hiddaran bayan shi mana ɗebe kaunar bayan shi hidda tsammani a kan wani abu da suke so su samu nina Allah na mamaki wa kurbi zairi da kuma kusancin wani shi zuwa gare su Allah ya masa nisa amma wani Allah yana kusa gare su yanzuru ilaiku Allah na kallo zuwa gare ku azilin kun shiga cikin bala'i kun wada cikin musiba kun wada cikin tsanani da mawuyacin rayuwa qanitina kun ɗebe tsammani daga dawowa cikin kyakkyawan hali da rayuwa mai daɗi kun hidda rai kawai haka za ku rayuwa haka za ku mutuwa fayadallu ya tuhak sai Allah subhanahu wata'ala ya kasance na ta dariya ya ci gaba da dariya ya alamu ya san an na farajakun cewa budinku karibin kusa yake mana Allah ya san cewa ita ku daga cikin wannan mawayacin hali da ku shiga kusa yake ba da dadewa ba amma ku kun mena shi nesa Allah subhanahu wata'ala yana mamaki irin wannan ina mamakin irin halin da muke shiga ba ɗebe kamna daga rahama shi ba zan ƙi wajen rahama wani Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kenan kawai mun yarda da cewa abin baya dawo wa Allah ta'ala yana mamakin irin wannan mamakin da ya dace da girman Allah subhanahu wata'ala ba irin mamakin mu ba wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam la tazalu jahannamu yulqa fiha jahannama ba za ta gushe ba ana ta jefa mata yan wuta ana ta jefa yan wuta mutane a cikin ta wa taqulu tana cewa hal min mazid ko akwai kari hatta yadha rabbul izzati fiha qadama har sai Allah subhanahu wata'ala ya aje kawar shi a cikin ta sai riwayatin a cikin wata riwaya alaiha qadamu sai Allah ya aza kawar shi akan ta rusa doren jahannam fa yanzawi ba'daha ila ba'd sai sashen ta tattara zuwa sashi mana sai ta gani idan Allah subhanahu wata'ala ya aje kawar shi akan ta ko a cikin ta sai ta game wuri guda daya ta tana wawware da sai ta game wuri guda daya bayan zauyi ba ko zawa shine mi tattaruwa ya tattaru shi yasa ake gina masallatai na dariƙar tijaniya ana ce musu mi zawiya matattara ke da tattara mi da ke tattara mutane a yi abubuwa zawiya ke daga na aka ɗauko wannan kalmar yan zawi ba ƙuwa ira ba fata ƙulu ƙaƙƙaƙ ya na mata ce ƙaƙƙaƙ shi ke nan suke mana kafa kafa ya isa ya isa haka nan na cika na cika tafakun alai Allah subhanahu wata'ala yana da ni ha yana da kafa kawar da ta dace da ni da shi Allah subhanahu wata'ala da matsayin shi da daukar shi ba irin kafa mu bace kenan sun mutum haka sai zanna lahiya وقوله صلى الله عليه وسلم فدن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله تعالى yana cewa ya adamu adam ya adam mu ai da Hausa ba mu da yawa ne ko ya larabci da Hausa ya muke cewa yawa kai din ne yace ya kai ya adamu adamu kai Allah subhanahu wataala ya ce ma adamu kai wa yaqulu zai ce labbaika wa sa'adaik na karba maka kuma ina fatan arzikinka da wadatarka ya Allah fa yunadi bi saut sai kira da babban murya inna Allah ya'muruka lalle Allah na umarninka an tukhrija ka hitar min dhurriyyatika daga zuri'arka ba'tan wani gungu ila nar zuwa wuta muttafaqun alayh wa qawli ma minkum min ahad babu wani mutum ɗaya daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu face ubangijin shi Allah subhanahu wata'ala zai mashi magana kowa cikin mu sai Allah mai magana shi kadai laysa bainahu wa bainahu hajibun tsakanin shi da Allah babu mai shamaki babu mai shamakan cewa ba magana ce za kai da kai da sarkin garin ku ba ba irin ta bace magana ce za kai da kai da sarkin duniya sarkin kowa da mahalicin kowa da ma magana gaba da gaba da ma magana kamar magana autar jumani ko kuma tsakaninka da Allah subhanahu wataala babu mai fassarawa domin yarurruka Allah ta'ala ya halicce su sau da ka tun kahin ka yi magana da wannan yaren ya san shi ya halicce shi tun daga ahin shi hazzar ya sani tun daga alifin hayyawun ya san na wannan yaran kai baka ma san komi cikin shi wadda haka kowa Allah zai magana da shi babu wani wanda zai shiga tsakanin Allah da bawan shi Allah ya gayi wannan ya gayi sannan bawa ya ji abin da aka ce bawa ya gayi wannan ya gayi sannan Allah ya ji abin da a'a kai tsaye za ka magana da Allah Allah ya magana da kai abin da hadisi yake tabbatar mana da shi shine ne magana ko magana da Allah subhanahu wataala zai kuma da mi da sauti magana da murya ba magana ba da murya ba kamar yadda jami'a suke cewa da mu'tazilawa ba magana Allah subhanahu wataala zai da murya amma da sautin da ya dace da matsayin Allah da girman Allah wa qawlihi fi ruqyatil marid da kuma bada annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin addu'a da maganin marar lafiya rabbuna Allahu alladhi fis sama ubangijin mu Allah ta'ala shine wanda ke cikin sama taqaddasa ismuk sunanka ya tsarkaka amruka fis sama'i wal ard al'amarinka ko umarninka ya tabbata cikin sama da ƙasa kama rahmatuka fis sama' kamar yadda rahamarka ta tabbata a cikin sama ij'al rahmataka fil ard ka sanya rahamarka a cikin doran kasa ighfir lana hubana ka gafarta mana zanubanmu wa khatayana da laihikanmu anta rabbut tayyibina kai ne ubangijin dadaddun mutane kai ne ubangijin mutanen kirki nagartattu mutanen kwarai ba su aikata komi sai abin kwarai ba su waɗin komi sai abin kwarai ba su kallon komi sai abin kwarai ba su halittar komi sai abin kwarai kai ne ubangijin waɗannan mana kai ne ubangijin su ubangijin da yake renon su reno na musamman wanda ya dajar da suka irin waɗannan ɗabi'u har suka samu wannan sifa ta tsiba in zila rahmatan min rahmatik ka sauko da wata rama daga cikin ramarka shifa min shifa'ik kuma ka saukar da wata waraka daga cikin warakarka ala hadal waja'i akan wannan rashin lahiya wannan addu'a ce ake yi akan mi akan dukkan cuta baki daya addu'a ce ta duk wata cuta da ta damu mutum ko wanda ake sha kwayoyi ce ko da ba a sha kwayoyi duk cutar da ta damu mutum mutum zai wannan addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithun hasan hadisi ne mai kyawo rawahu abu dawuda wa gairu abu dawuda da wani shi suka rawaito wannan hadisi menene mahallin sharci wannan hadisi ha istiwa'in Allah subhanahu wata'ala a cikin sama ya daidaitu cikin cikin sama daidaito da darajar shi wa qawlihi kuma kamar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ta'manuni wa ana aminu man fis samaa ala ta'manuni shin ba za ku amince mana ba ba za ku yarda da ni ba a matsayina na manzon Allah annabin Allah ba za ku amince ma abinda nake gaya muku ba wa ana aminu man fis sama alhali ni ne amintaccen wanda ke cikin sama wa ke cikin sama Allah Allah subhanahu wataala ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aminin shi wanda yake ba amana ta wahayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike wannan amana ya kiyaye rawahu al-bukhari wa ghayruhu da kuma wani shi wa qawli da fada annabi sallallahu alaihi wasallam wal arshu fawqa dhalik al arshu yana sama wannan wallahu fawqa arshihi Allah subhanahu wata'ala yana saman al arshin shi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi kuma Allah ya san abinda kuke akan shi hadithun hasan hadisi ne mai kyawu rawahu abu dawud wa ghayru abu dawud da wani suka rawaito wannan hadisi wa qawli lil jariya fadin shiga ku yanga aina allah ina allah qalat fis samaa tace allah na sama qalat ce man ana ni kuma wane ne qalat tace anta rasulullah kai manzon allah ne qalat ce atiqha ka yanta ta ina mu'mina ita mu'mina ce rawahu muslim wannan hadisi imam muslim rawaito shi amma wadanda suka samu tangarda a cikin wannan aqida ta kwarai to suka ji wannan hadisi mai rauni ne hadisi ne mai rauni suka ce ba amma hadisi ne ingantacce babu malamin da ya ji wannan hadisi yana da rauni sai wanda ya kafa aqida shi akan cewa Allah na ko ina to tun da hadisi zai mai tarnaki da dabai baya bare ya ce hadisin ƙarya ne shi nan ko malami kullum sai an zan shiga radiyo yana warware wannan hadisi in ta shi warware shi sai ma ya yi dariya sannan ya warware wannan hadisi radiyo amfani ke sa shi kare ɗaya da rabi zuwa kare biyu yana warwaran hadisan alu sunna wal jama'a hadisan da suke cikin bukhari da muslim wannan hadisi babu malami cikin malaman da kamar da imam muslim ya rubuto shi cikin sahih muslim din shi cikin sahihin hadisin shi wanda shine daraja ta uku cikin littattafan duniya bayan qur'ani sai hadisi sai sahih bukhari sai shi kamar yanda ya rubuta cikin sahih hadisi ne sahih babu malami cikin malaman da suka ma wannan hadisi sharhi suka ce wannan hadisi ne mai rauni bai da raunin komi sai dai shi malamin ke da rauni wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallama fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce afdalul iman mafificin imani an ta'lama ka san anna Allah ma'ak Allah na tare da kai haythu kunta wa haythu ma kunta duk inda ka zamanto hadithun hasan wannan ma'iyya ce hadisi yake nuna mana amma wace irin ma'iyya ha ma'iyya ce amma da mi da ilimi ma'iyya da ilimin Allah subhanahu wata'ala Allah na tare da kai in ba haka ba sai a tufka da warware ke ya saka a warware ta an yi saka an ce Allah na sama kuma yanzu an ce yana ko'ina to cikin wane ke ingantacce sai ka hada su dukkan su daidai suke Allah na sama ko kasancewa shi yayi nisa da mutane ne ba zai sa abin da suke ba yace bi ma tahta tharama Allah subhanahu wataala ya sani abin da ke karkashin kasa da kasa ne wanda kasar da kake taka abin da ke karkashi akwai wani abu karkashin ta Allah ya san shi to saboda haka ma'iyya ce ta ilimin Allah subhanahu wataala Allah na tare da kowa da ilimin shi وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة إذن دينكو يا تاشي يزوى صلى فإن الله قبل وجهه ألا لا نموجه خسكش دمي كنا دعيلي بكل ولا يبسقن قبل وجهه أقولش ولا يبسقن كده متنيه توبيه hadisi yana cikin bulugul maramin yi shi fala ya ba su kanna kada mutum ya yi tobi ƙibala wajihi gaban fuskar shi mana wajen alƙibla inda kame da gaba kana sallah kanka ka koma jina ko miyan ka tsarga da wajen wala an yaminihi ko kuma daga damar shi wala kina an yi sarihi sai dai daga hagun shi au tahta qadamihi ko kuma karkashin karkashin kawai shi wanda idan masallaci ya zama to masallaci ne da ba shawa mai suminti ba ba sa mai karo ba masallaci ne irin nada da ƙasa cikin shi sai ka yi ka turbide ko ba haka nan ba amma zaka mutane to yi cikin masallaci ba ya turbiduwa ka kawo kasamta cikin masallaci ke yanzu tun da masallaci an gyara su an yi su da zamani da karo da komi kana da kyalle sai ka hiddo ka toma ka da cikin aljihu ko kuma ka daga aljihunka ka towa ciki in ya zama to dole abin da ake ke muttafaqun alayhi wa qawli sallallahu alaihi wasallam allahumma rabbus samawati sab'i allahumma rabbas samawati sab'i ya allah ya ubangijin sammai bakwai wa rabbal arshil azim ya allah ubangijin al'arshi mai girma rabbuna wa rabbu kulli shay' ko rabbana wa rabba kulli shay'in ya ubangijin mu ya ubangijin komi da komi faliqal habbi mai tsaga kwaya wan nawa da kuma kwalwa munzilat tawrati wal injil mai saukar da at-taura mai saukar da injila wal furqan mai saukar da furqani shine al-qur'ani a'udhu bika ina neman tsari a wurinka min sharri kulli dabbatin daga sharrin dukkan wata halitta anta akhidun bi nasiyatiha kai mai riko ne da goshinta ya hadisi yake nuna mana kenan Allah subhanahu wataala na da al'arshi al'arshi halittan Allah ne subhanahu wataala Allah ne mahalicin shi rabbal arshil azim Allahumma anta al-awwal ya Allah kai ne na farko فليس قبلك شيء باب وانا ابو غبانك وانت الاخر كما كاين كرشي فليس بعدك شيء باب وانا ابو باينك وانت الظاهر كاين الظاهر فليس فوقك شيء باب كما سمنك وانت الباطن يا الله كاين باطن فليس دونك شيء باب وانا ابو كما باينك اقضي عني الدين يا الله كبيا من باش واغنني يا الله كوداتني من الفقر daga talauci rawahu muslim ana waɗannan sunaye guda hudu kamar yadda suka tabbata cikin alkur'ani ga su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassara mana ma'anarsu wa qawlihi cewa ba su da wata ma'ana banda wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai wa qawli lamma raja'a ma ashabihi ko lamma rafa ashabuhu aswatahum bi dhikr da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sabban shi suka ɗaga muryoyinsu da zikiri a cikin balaguro manzala ce ya ayyuhan nas ku mutane irba'u ala anfusikum ku sauka kama kawunan ku mana ku ba a hankali fa inna ku la tad'una asamma ku ba ku kiran kurma wanda kuke kira kuke zikirin saboda shi yana yin ba kurma bane ba sai kun daga da kari ba za ya sauraron ku ba wala ghaiban kuma ba kuna roƙon wanda baya nan bane hazir yana nan kowane lokaci inna ma tad'una sami'an qariban kuna roƙon mai ji wanda yake kusa da ku inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahdikum lalle wanda kuke kiran shi kuke roƙon shi shine mafi kusa zuwa gare ku min unuqi rahilatihi ko zuwa ga ɗayan ku min unuqi rahilatihi daga wuyan tagoshi muttafaqun alayhi wana wannan kusanci ne na ilimin Allah subhanahu wata'ala ba kusanci na zafin Allah ta'ala ba wa qawli sallallahu alaihi wa sallam da fadan annabi sallallahu alaihi wa sallam innakum satarawna rabbakum lalle ku za ku ganin ubangiji ko kama tarawna al-qamara kamar yadda kuke ganin wata lailatul badri a daren badr daren da wata ya kai 14 15 16 lokacin da yake haske tas din nan dai haska ka gani la tudamuna fi ru'yatihi ba kuma tsatsoniya a cikin ganin shi ma'ana wani ba ya kare ba wani idan wata ya zo cikin wannan lokaci wani za a cewa da Allah ja daga nan ka kare mana wata ha duk wanda ya wada haka nan mahaukaci ne ba yi nistata'tu kamar mutum ne gari ya waye karhi tara zuwa goma na na sahi yace da Allah ku gara mana ina rana take ko dai mahaukaci ne ko ba ya gani ko ba wanda za a ce mami walaisa ya sihu fil azani sha'un idan hatajen na'am ila dalili duk lokacin da mutum za a cewa gwada mai rana to ba da hankali hankalin shi ya gushe daga barin shi bayan istata'tum idan kun sami iko Allah tuglabu kada a shi karhinku ala salatin qabla tulu'i shamsi akan wata sallah gabanin rana ta hito wa qabla ghurubiha kuma gabanin waduwar ta fa'alu ko aikata muttafaqun alayhi hadith ne muttafaqun alayhi ila amsali hadhihi alhadith yazuwa ila ilan wadannan hadisi allati yukhbiru fiha rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari a cikin su an rabbih daga ubangijin shi bima yukhbiru bihi game da abin da yake bada labari daga Allah subhanahu wataala game da Allah ta'ala game da sunayen Allah da sigobin Allah waɗannan su ne takaitattun hadisan da malam ya kawo waɗanda suke bayanin wato sifofin Allah subhanahu ta'ala da ayyukan Allah ta'ala da sunayen Allah subhanahu ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya taimake mu da yin aiki da shi wanda muka yi ba daidai ba kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah saka da mai aiki da shi Allah ya ba mu zaman lafiya da kwarci hankali a cikin ƙasar mu Allah subhanahu ta'ala ya ji kan tun musulmi rayu kuma Allah subhanahu ta'ala ya rayar da su rayuwa ta imani idan cika wasu ta zo allah za su cika da imani allah ka ba mana salahiya lahiya masu lahiya allah ka kara masu allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alheri allah ka ba mu damuna mai albarka allah ka sauka mana damuna mai albarka allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله